أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقيقة رمضان wanda hijira wato wato hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda muka shanye goma ta farko muka shanye goma ta biyu da Allah muna roƙon ka ya sa muna daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yanta su a cikin waɗannan kwanaki idan har ba mu ciki kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya faɗakar da mu da sauran abin da ya rage cikin waɗannan goma na ƙarshe Allah ya samu na daga cikin waɗanda za a karɓe su idan har ba a karɓe mu ba cikin na farkoncin da na tsakiya a magabata sukan yi addu'a su ce Allahumma awqidna li tadaruki baqaya ramadan ya Allah ka faɗakar da mu dan mu riski sauran abin da ya rage na ramadan din nan waɗannan kwanaki tara da suka rage muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗakar da mu ya datar da mu ya samu yi wani aiki wanda ya fi kowane aiki don zai iya yiwa watakila mutum ya zama shi ne aikin ƙarshen shi amurin mumkin zai iya yiwa wani kuma ya ƙara samun wata dama amma wannan dama ce wadda take ya kamata mutum ya amfani da ita ya hazul fursa idan mutum ya samu da babbar dama to ya amfani da ita na sha maimaita miraran wata kiranan wani yana cewa walam ara min uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamami ya ce ban taba ganin wani aibi ba daga cikin aibin mutane kamar mutumin da Allah ya bashi dama yana da ikon yayi abin da ya cancanta kuma bai yi ba sai damar ta sulle daman nan da aka ba mutum na cewa Allah ya raya mu muka kawo yanzu an ba mu dama babba sannan jiya muka yi magana cewa magabata sun nuna muhimmancin ba a wasa da goma goma guda uku Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala ya kawo magana ne ya ce a sanin su magabata ba sa wasa da goma goma guda uku goma ta farkon ita ce wadda muke cikin nan yanzu wato goma ta ƙarshen ramadan magabata ba sa wasa da ita sukan yi iyayensu su yi ta domin duk abin da aka ce maka daga shekara sai shekara yake zuwa to abu ne mai ban mamaki dan zai iya yiwa shekarar ta dawo ba ni nan ko baka nan ko baki nan amrun mumkin bara an yi shekarar da wasu bana kuma ba su nan idan kana so ka gane wannan sosai sai ka tuno da wasu ko baka san su ba ka tabbatar cewa bara an yi azumi da wasu mutanen kuma wasu ba su nan ko ba mu tuna da kowa ba za mu iya tuna da alhaji ali wanda bai dade ba shine kusan wanda aka dauka cikin mu nan wanda ba dade ba muna fata Allah tabaraka wataala ya ji kansa ya gafarta masa to kun ga wannan kusa kusa ne saboda haka mutum zai iya tuna waɗannan abubuwa ne a fili wanda in ka tuno su zaka gani cewa wata rana a kwana a tashi to fa abun nan yana juyawa ne kawai tilkal ayyamu ne nudawiluha bainan nas kwanakin zagayawa suke wata rana wancan ne wata rana wancan ne wata rana tun kana cewa kan can ne wata rana kan mai magana ne wata rana kan mai sauraron ne amrun mumkin la budda wata rana sai aka ta faru saboda ka da abin da aka ce shekara shekara yake zuwa yana dawowa to yana da gayatu ahammiya wanda har in Allah ya raya ka kai ittihazul fursa kai amfani da wannan daman ko masu turanci cewa suke opportunity comes once ita na zuwa sau ɗaya ne in ta kai losing opportunity to ba dole ne ta ƙara dawowa ba zai iya yiwa to ba kuma kamar lokaci ne lokacin nan wannan lokaci ko jiya da muka jawo hankali cewa aka yi iktinamul auqat fil baqiyatis salihat qabla hujumi hadimil ladhati wa mushattiti shamli wa mufarrikil jama'at yanda zaka iktinamul awqat yanda zaka ci ribar lokutanka fil baqiyati salihati a cikin ayyukan da masu wanzuwa na kirki ne zaka same su a can in kaje kai amfani da lokacinka qabla hujumi hadimil ladzati kafin mai yanke jin dadin nan ta zo wadda za ta zo kana cikin jin daɗi ba ta jiranka ko kana ci ko kana sha ko kana ba a jira ka gama ita wannan in ta zo hadimul lazzatin nan wa mushattiti shamli ita ce mai yaga abin da ke haɗe da'in mutane na da haɗin kai idan kuna joint venture kuna wani company partnership idan ta zo dole a dissolution of partners tana gittawa an gama ko a cikin gidanka ne usra familinka tana shiga everything dissolved an gama komi ya rushe in kana da shago dole a rufe shi a zo a yi rabon gado ko injin nika aka kai kayan gida aka je a nika wadda aka sa a inji ta zama gari a zo a ci wadda ba a kai ta inji ba masara sai dai a toshe bakin buhun kawai ta zama gado an gama mai gida ya faɗi yanzu abin da zai sa haka akwatinka da kayanka da komi ne ne da hularka da agogonka da wane ne da zobenka da gilashinka duka za a haɗa sa a cikin leda a silin silt gado ba sauran magana duk abin da za ta ba bayan da aka ji mutuwan nan taka ta fito sai an nemi izini sai magadan nan duka sun yadda hairi gakka da kake sawa kai sallah idan aka ce yanzu a ɗauke ta in ba wasiya kai ba a sa ma ita cikin kabari sai an tara su an ce kun yadda magajin mamacin nan ya ce a ɗau wata riga cikin rigar shi a sa mai kafin a rufe shi kun yadda in wani ya ce dama yana son rigar shi kenan sai dai a saya ba kuma gane ba aka yake ta ce mushattitu shamli wa mufarriqul jama'at wanda take raba duk wani abun jama'a da kuke tare da hade yanzu an raba shikenan sai an ga dama ai zumunci sai in ba ga dama ba daga nan shikenan daga radda ka fadi in baka yi sa'a ba yan uwanka ma in kaga ana rigima ɗayan biyu ne ko dai Allah ya sa kana da yan uwa na kirki masu tausayinka ko kuma kana da kuɗi amma ba haka nan ba ka mutu to sai dai in kakka mutu ko ba zai yi ba amma wannan labudda sai an gansu akwai wanda za ka ji ya ce daga lokacin da aka yi mutuwa gidansu babansu ya mutu da shi da ɗan uwanshi ba wanda ya ƙara taka gidan yaya aka yi a gidan yaya aka kwana ya aka tashi ba ruwansu mushattiti shamli wa mufarriqil jama'ati to duk wannan abin da aka faɗa in Allah ya baka sa'a kai kai aiki na kirki da za a zo a ce ma ka ji abin da ya faru ko za ka dawo za ka yadda ka dawo gidan ba kuma ba da ba da wani abin da yake baka sha'awa ciki inda ya akwai aiki inda ya kan yi sa'ar tafiya duk wanda ka ga ya isa makabarta ya yi marmarin ya dawo inda ya barin nan bai sa'ar tafiya ba ne shi yasa za kawai zai waiwai nan ma in ba haka ba ba ruwan mutum da nan wurin an gama shikenan an zo an gama dama wata ni na gaya muku zuwa fa kabari ba komi ba ne wallahi ba komi ba ne matsalar shi yaya aka je kai ne kana wata duniya kuma aka gaya ma za ka zauna wannan duniyan zuwa lokaci kaza in ka kai wani lokaci za a ɗauke ka aima transfer zuwa koma wata duniya kuma rada aka zo aka ce ka tafi sai ka ce a'a aka ce komi da ka zauna a nan wurin an baka kayan aro kai amfani da shi kafin ranar da za a zo a ɗauka a koma can wurin ka ji ka ce ka yadda ka a to kuma yanzu an zo sai ka ce a'a bai kamata ba rayuwa ce aka ce za ka zo kai ta duniya zuwa ɗan lokaci kaɗai in aka tashi daga nan za ka tafi wata rayuwa ita ce rayuwan barzak ka ce ka yadda to kuma an zo tafiya an ce ma to amma in za a can ba a zuwa haka nan za ka ɗauki guzurin zuwa can wurin ne domin ita can ita wannan a nan ake samun abin da aka aka zo sadda jariri ke fitowa zai zo ne ba shi da komi komi a nan ya samu to ita waccan ita kuma ba a samu a can sai daga nan daga nan ake ɗaukar kayan can to sai ka tura su su je wurin kai kuma kafin ka je sai ka ƙi to su ganin kuma laifin wane ne ita ta duniya kusa take a duniya hadhihi hiya duniya daru gurur daru madhilla daru kabidin daru mashaqqa daru hawan gida ne wanda yake ya gaji gulakanci ya gaji tozarta gidan kaskanci ne gidan tozarta ne gidan kaza ne gidan kaza ne gidan kaza ne sai aka ce wancan gidan shi nan ba a zuwa da komi amma a nan ake samu shi kuma wancan gidan abinda ka samu a nan gidan shi ake so ka ɗauka sai ka kai can gidan kai ɓoyo kai gini sai ka ƙi to laifin wane ne laifin wane ne kai ne aka gaya ma ga yadda za ka yi ka zo nan ka samu abinda za ka samu amma ka ɗaukai ka tura can wurin kafin ka je sai kai ba ka yi ba ka tura kayan ka zuwa can wurin sai ba kai ba saboda ka ranar da wannan ta zo shi da ake gama iktinamul auqat ka yi amfani da lokacinka filbaƙiyati salihati da wajen nagartattun ayyuka masu wanzuwa a can ƙabla hujumi hajimin lazzati kafin mai rusa jin daɗi ta zo wadda take mai da yara ƙanana marayu ta mai da mata gwamraye ta mai da mai aboki ba abokai ta mai da mai jama'a yanzu ba kowa ta mai da wanda yake ƙasa yin sama da ya dawo ƙasa ya koma a kaskance wanda da sai an ce sai ya yi magana sai an jira sai ya ba da izini sannan a yi ko kada a yi yau ba sai yadda aka ga dama da shi domin ba gawar da take magana tana cewa ga yadda nake so a yi man da can kai za ka ba da ɗinkinka a yi ma design ko a turo ma ka zaɓa irin wanda ake yi yau wanda in sadda kake raye ba zai taɓa taɓa yadin kai ma ɗinki ba yau shi zai ɗinka ma riga kuma ba za a tambaye shi kalan da zai ma ba shi kawai kalan da ya ga dama zai zai zazzarga kawai a zuwa zura ba ba wanda zai tambaye shi wani irin design za a yi ma wani irin kala za a yi da an bada kawai aka bada wannan farin aka ce mamaci ne kawai zai ce a gwajin shi a kawo mu da tsinke a gwado ka ko da zare a gwado ka kawai a dawo tsawon ka kawai ke so wani magwani ne da ya san ka aka ce baka san dan mutumin nan wane wane wane ce na gane shi wannan ba sai an gwado shi ba kuma shi kawai da ya zazzarga ta kawai shi kenan zuwa a zarga ma shi ma dan ma an bata lokaci ne in ba haka ba ko ba zazzarga ta ba a nade ka kawai ciki mana shikenan a nade ka kawai an gama kenan ba ruwan ba maganar tela ba maganar abin nan wanda ba su iya zuwa kusa da kai su za su shigo su yi ma wanka dan na kusa da kai ba su yi ma wanka ranar da ka mutu to shine nan so da ka kowa ya iktinamul awqat ka ci amfanin wannan lokacin kuma ba ranar da ba a tunawa kullun da safe idan safiya ta yi alfijir ya fito sai an ce sai ya sanar a ce yabna adam iktanim minni ya dan adam kai kokari ka ci riba ta fa inni amurru zan wuce walan arji'a ilaika abadan kuma ba zan dawo ba har abada in na wuce na wuce kenan ba ranan da zan dawo dan haka kai iktinam kai samu ka ci riba ta yanzu kafin a wuce mai hankali shi zai samu ya amfana da irin waɗannan wanda kuma ba zai ba zai sha nadama domin in sun riga sun wuce abinda zai nuna ma wannan kaga wasu sun tafin har yanzu ba su dawo ba kai ba sai ka je nesa ba yanzu agogon nan ka kalle shi idan ya ce karfe biyar in an jima in ya ce shi da mu gani in za ka iya dawo da shi karfe biyar ko ka dawo da shi karfe biyar naka ne ya dawo karfe biyar na sauran mutane yana nan a shida ko kai ka yi manaka duk hikiman da ka dawo da shi awa ɗaya ka rage awa ɗaya a naka ne ta ragu amma na mutane ba ta ragu ba to haka abin yake kawai mutum ya auna wannan ko da haka muna cikin wannan sura mai albarka suratu ghafir wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gafarta ma bayinsa muna fata Allah ka samu ciki kuma abun yayi munasaba gashi cikin Ramadan gashi kuma suratul Ghafir gashi a koma na ƙarshe inda gafara ce yanzu kofan gafara ce bude illa sai wanda Allah ya so zai je dikin kofan wani ko an kai shi wurin ana kwankwasawa sai ya gudu ya dawo wannan bayan da za a yi dashi wanda bai da rabo bai da za a yi dashi wanda ba kai kadai ba ba naka da kake yi wani addu'an mala'iku suna taruwa ba abin da suke banda roƙon Allah ya gafarta ma wanda suka tuba to wani shi kuma ba zai tuba ma duk yadda za a yi da shi bai yi ba Allah ka tsare mu da da nadama lokacin da nadama ba ta da amfani bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بأمر ربهم يسبحون بأمر ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
na'am barakallahu fik idan ba ku manta ba idan kuka dan koma baya karatun da muka yi jiya idan kuka kalli kaman namba ta uku a karkashin nahar ko ko wanda aka yi magana da aka yi magana can aka ce wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nar jiya a ƙasa sai aka sa wata namba a can ƙasa wajen naharul khair a ƙarƙashi kenan aka ce al-ijma'u ala wujubil waqfi ala qawlihi ta'ala annahum ashabun nar wato malamai sun yi ijima'i akan in an yi wannan karatun shine jiya muka bada misali kafin misali kamar yadda ya karanta jiya ko ya karanta can baya ya zo ya yi magana akan cewa wato ƙarshen aya aka cewa kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nar ba an tsaya a wurin ba to wannan malamai sun yi ijima'i akan kowa in yana karanta qur'ani dole ne in ya zo wurin ya tsaya kada ya hada shi in yana karatu kamar yanzu misali ka ce wa kadhalika haqqat kalimatul ladina kafaru wato wannan kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nari ladina ya ba za ka yi haka ba na ba ta kun gane ba za ka hado kai wancan ismul mausul din nan ba ka hada shi da jimlan baya dole ne ka ce innahum ashabun nar ka tsaya akan ashabun nar kuna sannan sai ka dauki wannan ka ce alladina yahmiluna al arshi ya zama wannan jimla ce istinafiyya ina fata an gane ya zama jumla ce mai zaman kanta wato conjunctional abin da ake hadawa ba a conjunctin ba a sa mata wannan irin abin da za a sa a hada su a yi masu jumla saboda ma'anan ta lalace idan aka sa haka to an yi magana cewa Allah tabaraka wa ta'ala kalmar shi ta tabbata akan waɗanda suka kafirta cewa su ƴan wuta ne to in ka hada jumlai to sai ka ce su ne kuma waɗanda suke ɗauka al'ashi kaga ba zai yi ba ya fito ko to ba zai yiwu a haka nan ba don haka ba a karanta shi a haka ko da mutum an ji yara sun karanta ko kai kana saurin karatu kada ka haɗa nan wurin a nan ijima'in masu karatu ne cewa dole a raba su ya fito ko to shine nan saboda haka shi za ku ga yau ya karanta wannan daban wancan kuma daban sai aka ɗauki allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu waɗanda suke ɗauke da al'arshi da waɗanda suke kewaye da al'arshin nan dukansu kaga mala'iku kenan yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da gode ma ubangijinsu ko da yaushe kamar yanda ka san ba ma barin lumfashi to haka su kuma mala'iku ba sa barin tasbihi lumfashi bai mana wahala in muka bashi ne wahala to su ma tasbihi bai masu wahala in suka bar tasbihi shine matsala to haka kuma aka samu bayin Allah magabata aka ce suna ambaton Allah sosai ta yadda ranan da ba su samu dama suka ambaci Allah ba sai su zama kaman kifin da aka tsamo shi daga ruwa aka maida shi rana yana jin bambanci ko baya ji kifi yana rayuwa a cikin ruwa sai aka cire shi daga ruwa aka maida shi waje zai ji damuwa ko ba zai ji damuwa ba dole ya ji damuwa to haka masu ambaton Allah mun taba karanta kissa nan wanda al-Imam al-Mubarakafuri ya bayar ya bada kissan yake cewa wani daga cikin magabata yana bada labari ko an bada labari game da muhimmancin yawan ambaton Allah sai Imam Ahmad bin Hanbal shine kissar shi ya bayar yace ya je wani gari wata rana sai ya sauka a masallaci da ya sauka a masallaci da dare ya yi sai kawai sai aka zo aka ce gaskiya ƙa'ida su su ba a kwana cikin masallaci saboda aka yi fita daga cikin masallaci ya ce aha ni bako ne ba wata matsala aka ce fita daga masallaci ba a kwana mai aikin nan ya fitar da shi daga cikin masallaci bayan nan ya shiga cikin barandan masallaci ya tsaya nan wani nan ma ya zo ya ce nan ma ba a kwana ce to ni bako ne ban san inda zan je in kama wurin zama amma ba ni da bukatar komi kawai wurin da zan kwana ya ce masallaci ai wurin jama'a ya ce ba a kwana a nan ba za a da ya matsa kawai gashi yana datti da mutumin nan ya ja mai kafa kawai fitar da shi daga cikin masallaci wani mutum mai shago mai sana'an biredi shi kuma yana yana biredin shi ga an jawo imam ahmad waje an fito da shi ya ce ka subhanallah wannan irin dattijo a ce ana ja mai kafa ya zo ya ce kyale shi kyale shi ya ce malam ya haƙuri zo mu je shago na ka kwana ka'idar sunan ana samun matsaloli shi yasa ba su bari ana kwana a masallaci saboda haka ka dawo shago na ka kwana in ba matsala ya ce ba komai na gode ya shiga shagon shi ya zauna ya kawo dan biredi da abin da yake ya bashi ya ce ga wannan ka dan ci a wannan ya ce a'a ba ni da bukata ina da guzuri na na godiya ba ni da bukatar komi ruwa bai ce bai da bukatar komi shi dai kawai an mai karamci na wurin da zai kwana ya zauna nan ya ci gaba da tunanin shi shi kuma mai biredi ya ci gaba da sana'an biredin shi zai yi biredi ne na dare da safe ai ta saidawa yana ta sana'an shi amma fa yana ta tasbihi yana ta tasbihi yana yin abin shi yana ta biredi yana ta biredi shi kuma yayi shiru ya dauka bacci yake sai da lokacin asuba yayi sai ce mai ya taba shi ya ce mashi lokacin abun nan yayi lokacin sallah yayi da abun nan ba sai ya ce alhamdulillah ai ma ba bacci nake ba ina ji na ta jinka kuma kana ta sana'a kuma kana tasbihi sha ya ce ka bani mamaki ya ce mamaki ya ce tun da na shigo wurin nan na ga kai ba hira muka yi ta yi ba wasu maganganu ba ni na kai tasbihi kawai kake ta yi tun da tun farkon dare kuma kana ta tasbihin nan baka gaji ba ya aka yi haka sai ce ya ce gaskiya wannan sirrin shi ne babba ya ce shi baya gajiya da tasbihi saboda tun yana yaro mahaifiyarsa abinda ta koya mai kenan ya saba da tasbihi saboda haka baya gajiya in zai yi shi so nawa shi bai jin yanda bai gajiya da lumfashi bai gajiya da tasbihi shi aka yake tun da ya taso aka yake ya ce ka masha Allah ya ce to ko za ka gaya man wani sirri da ka samu game da tasbihin nan don na san wanda ji yake da wannan to dole yana da wasu abubuwa da ya samu a rayuwarsa ya ce gaskiya ne ya ce tun da nike roƙon Allah dalilin tasbihin nan ban taba neman wani abu ba wurin Allah face na samu saura abu ɗaya kawai nake jira a nan duniya inda nan duniya ce duk abin da na sa gaba na roki Allah saboda yawan tasbihin nan da nake to sai Allah ya man bukata bukata ɗaya ce kawai ta rage min ita nake roko yanzu ita ce kadai ta rage min in samu yace ita ko wannan bukata ta mice ce yace so nake yi kafin in mutu Allah ya azurta ni in ga Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a mu hada ido in samu dama in gaisa da shi shine kawai abin da nake bukata ni ya rage ma rayuwata shine kawai kullun nake jin in roƙo Allah Allah bai bani wannan dama ba in ji dai ina jin labarin shi ina jin ana cewa wannan shine Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa in ga Allah ya hada ni da shi kawai in samu dama in gaisa da ni da shi to yana ina yanzu in ga shi tin shagon shi sai kawai sun kuyar da kai fashe da kuka ce to sunna ake mana Allah samu bi haka ni dinnan ni ne wanda kake so gashi na Allah ya kawo mani har cikin shagon ka gani suka rungume juna suka ta kuka da kunji saboda ka in kana yawan ambaton Allah zaka sha mamaki sai ka sha mamakin da ma sai ya zama maka mamaki ma babu wanda zai rike ambaton Allah ya rika yin shi dare da rana safe da marece sannan a ce ya tozarta sai dai in shine bai gane ba kawai saboda haka abun nan ne ko da kuke ji lokacin ana zuwa wajen jan koma wani malami ne aje a ce baka wani abu ya ce sai ka yi so dubu kaza ba so yake ka ambaci Allah bane da yawa ba kuma gane ba zai je ne an shi sunan Allah ko ya dauki wata fati ko ya dauki wata sura ce sai ka karanta ta so dubu ɗari in kai ba za ka iya baka kawo aima ko ya ce sai ka kira sunan Allah so dubu kaza ai ba wai Allah ne shi abin da yake ma dabara ce ma so ake yi wanda kake nema wurin nan ka jinjina mai sosai ka jinjina mai ko tsiya za ka yi sai ya kyale ka shi ne kawai dalilin ka samu ka ambace shi ne sosai shi yasa sai ce maka sai ka yi so dubu kaza wani abu ne nan daga jikin abun ba shi ke da makarin ba makarin na wurin mai abun shi ko ya riga ya yarda ma mai yawan kiran shi idan aka ce ka kira ka kira ka kira ko bisa kuskure kake kiran abun kana yin abun nan din nan in dai ya ce ma kada ka yi abun nan in ya ga dama sai ya sauƙaƙe ma hanyar yin shi ko ma menene amma cewa nan da muka karanta cewa aka yi mala'iku idan mutum yana yin addu'a ma yana kuskure amma an gaya mai yana ta maimaita suka ji abun ba daɗi sai su ce mai sai su roƙan ma Allah sai ya Allah wannan bawan naka yana ɓata sunanka ko yana ɓata kalmomin nan Allah in ba biya mai bukatar naka yau ba zai bari ba a sallamai ya daina kawai ya daina ɓata ya daina ɓata abin a sallamai kawai in ba sallaman shi aka ba zai ba daina ɓata ba wanda aka gaba da dogon yaƙini shi ma in ya fara sai a ce ya Allah wannan tun bai sare ba bai yanke ba dan tawaye ne yanzu yanzu in bai samu ba sai ya fito ya faɗi ya ma baƙaƙen maganganu a sallamai a bashi ya tafi ya ba da wuri za ka ce to wanda ya iya addu'a ba wanda ya iya addu'a shi kuma sai ya samu da wuri ka iya addu'o'i ka iya kalmomi masu daɗi ka iya jinjinawa ka iya faɗi sai ka daɗe kana nema baka samu ba shi kuma aka ce saboda me aka ce shi kuma daɗin kalmomin sai ya sa mala'ikun su rika ce Allah ka a bashi da wuri amma dai in za a bashi a bashi gamsashe saboda in ka bashi sai ya daina faɗin daɗaɗan kalmomin nan sai ya bacci shi bukata ta biya sai a jinkirta sai kai ta faɗin kalmomin ana baka to in ka zo kai kuma kana neman ɗari sai a baka miliyan ɗari ku gane ba wani ka so na wuri-wuri hadda mai danne ka Allah shi ne mai sirri saboda haka waɗannan abubuwan suna da gayatu a hammiya mutum ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala gashi nan alladhina yahmiluna al'arsha waɗanda suke dauke da al'arshin nan wa man haulahu da waɗanda suke gefen sa yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da gode ma ubangijin sa ubangijin su tabaraka wa ta'ala wa yu'minuna bihi kuma sun sakankance sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala to ku duba bayan nan wa yastaghfiruna lilladhina amanu sannan suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani wannan yasa ta dalilin wannan ya kamata mu ji muna ƙara san mala'iku domin aikin da suke yi kullum suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gafarta ma waɗanda suka yi imani Allah ka samu cikin masu imanin awwalan sun masannan saniyatan kuma Allah ka samu cikin waɗanda za su samu wannan addu'an nasu suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka kewaye komi da rahamanka kuma da iliminka kana sane da komi ai faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qim azabal jahim ya Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba sun yi ba daidai ba suka gyara suka koma suka dawo wattaba'u sabilaka suka bi hanyanka Allah ka gafarta masu wa qihim azabal jahim ya Allah ka kare su daga azaban wuta haka suke yi rabbana ya ubangijinmu adkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum ya Allah ka sanya su cikin aljannan nan ta kololuwa ta dindindin wanda kai masu alkawari cewa zaka ba mutanen kirki wa man salaha min aba'ihim da wanda suka yi kirki daga cikin iyayensu ma wa azwajihim da abokan aurensu wa zurriyatihim da kuma jama'al ummansu shi yasa malamai ke cewa idan kai sallah ko kai ibada wanda zai sa mala'iku su yi ma addu'an nan ka taimaki kanka ka taimaki mahaifanka ka taimaki zuri'anka ka taimaki iyalan gidanka yadda kuma in baka yi ba ka rusa su gaba daya domin da kai kirki shi yasa mala'iku suka ce ya Allah ka shigar da shi mai kirkin nan farko da yayi kirkin nan ka shigar da shi aljanna sai aka ce da wanda suka yi kirki kuma daga iyayen shi ma ba ka ji amma iyayenka addu'a ba da wanda suka yi kirki daga cikin abokan aure in kai namiji ne matarka in mace ce mijinta wa zurriyatihim da zuri'ansu ma Allah kai masu wannan ba ka ja duk an maku ba to wannan kirki ke jawo wannan in ba kirki ba aka sinsa ne innaka antal azizul hakim ya Allah tabbas kai ne mabuwayi ba wanda zai gagare ka kuma sun kai ne mai hikima komi kana yin sa kan hikima ne ba nan suka tsaya ba suka ce waqihimus sayyi'at ya Allah ka kare waɗannan bayi naka da duk mugun ji da mugun gani shine sayyi'at mugun ji mugun gani mugun labari da mugun ji da mugun gani duka wakahimu sayyi'at ya Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani wa man taqi sayyi'at duk wanda ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani yawma idin in an je lahira tan a faqad rahimta ya Allah wannan shine ka ji tausayin sa Allah ka samu cikin su wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma kun ji abin da mala'iku ke yi da haka kenan ashe sun cancanci ko in muka kira sunansu mu ma mu ce alaihi salam mu nema masa shi ma yadda suke nema mana amincin nan da amintaka su ma Allah ya amintar da su subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat alladhina yahmiluna al-arsha waɗanda suke ai al-mala'ika hamalatul arsh sune mala'iku masu dauke da al-arshin nan an yi ta magana akan su sun ce takwas ne wasu sun ce Allah shi kada sai iyakarsu wa man haulahu ay wal mala'ikatu alladhina yahufuna bil arshi min jami'i jawanibihi banda masu dauke da al'arshin kuma akwai wasu mala'ikun wanda su kuma suna kewaye da al'arshin ta ko ina malam masu tsaro ne kawai an sa su tunda ko an ce al'arshi karagan mulki ce ta Allah tabaraka ta'ala dole ko ya zama akwai masu tsaro wannan ana yi ne dan saboda nuna izza ta mulki kawai amma in ba haka ba Allah la ya taju ila ahadin Allah bai bukatar kowa da can ai babu su saboda haka an yi su ne dan a nuna wani abu kawai na mulki yusabbihuna bihamdihi bihamdi rabbihim suna tasbihi da gode wa ubangijinsu ay yaquluna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim na gaya muku kuma yi magana jiya cewa wannan yana daga cikin mafi girman tasbihi da ake yi a ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yafi ayi guda daidai wannan shine wanda yafi yawa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai dai ku lura fa subhanallahi da ake cewa ba subhanallahi bane subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da yawa wasu in sun zo sai ce subhanallah ba subhanalillah bane subhanallah ne ya fito ko a lura sosai ko can kwanaki mun yi wannan gyaran kuma malamin yayi magana sosai akan shi yace cewa da yawa wasu in sun zo tasbihin nan maimakon ce subhanallah subhanallah sai su rika cewa subhanalillah subhanalil ba haka bane subhanallah ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wanda suke yin wannan hadhihi salatuhum wa tasbihuhum wannan shine salatin su shine tasbihin su da suke yi ga addu'an da suke ma mu'minai wa yu'minuna bihi ai sun yi imani da shi ai wa kaifa la wa hum indahu ya ma ba za su yi imani da shi ba bayan suna wurin Allah tabaraka wa ta'ala suna ganin abubuwa suna jin kalmomi suna jin umarni walakin hadha min babil wasf bil kamal wannan tababin sufanta su ne da kamala lahum a ce su kamalallu ne saboda haka suka abun nan wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani ayatlubuna almaghfirata lilmu'minina suna neman gafara ga mu'minai rabitatil imani billahi allati tarbutuhum bihim saboda alaka da suke da ita su mala'iku sun yi imani da Allah tabaaraka ta'ala to su saboda wannan alaka mai kyau da ake da ita tsakanin su da mu'minai su kuma su ma su yasa suke nema ma mu'minai kaga wanda ba mu'mini ba bai da alaka da su kenan tunda bai imani ba ya fito ko su sun yi imani to duk wanda ya imani su ma yanzu suna nema masa alfarma rabbana wasi'ta kull wasi'ta kulli shay'in ay wato ilm rahmatan wa ilma ya allah ka kewaye kowane abu da ilmin ka da raman ka ya quluna ya rabbana wasi'ta ay wannan kulli shay'in rahmatan wa ilma ka kewaye komi da ilmin ka da sanin ka da rahaman ka ka san komi wa fir lil ladina tabu ka gafarta ma waɗanda suka ce sun tuba wattaba'u sabilaka sannan suka bi hanyanka ai fa bima anna rahmataka wa ilmaka ai wasa'a kullak makhluqatika kasancewa ni'imanka da rahamanka sun kewaye dukkan halittunka gaba daya faghfir lil ladina tabu ilaika ka gafarta ma waɗanda suka tuba zuwa gare ka ya rabbana fa'abaduka suka bauta maka wa wahaduka suka kadaita ka wattaba'u sabilaka alladhi huwa al-islam suka bi hanyanka wanda ita ce musulunci kawai dan ko sun bi wata hanya wannan ba sa ciki inna dina indallahi al-islam addini kawai a wurin Allah shine musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan wanda kawai ya riki wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karban masa ba har abada wa huwa fil akhirati min al-khasirin alahira kuma yana cikin tababbu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina saboda haka idan aka zo mutun ya dauki wani abu ba shi ba to ya gama yawo ya halaka kanshi saboda haka waɗannan sune mala'iku ke masu wannan addu'a babba saboda haka yanzu wannan sun zo waqihim ay azabal jahim ya Allah ka kare su daga azaban wuta ay fazhum minan nar ka kare su daga wuta fala tu'adhibuhum biha ya Allah kakkai masu azaba da wuta ka kubutar da su jannati adnin wannan aljanna aljanna ta dindin ay basatina fiha qusurun wa anharun lil iqamati da'ima in an ce jannatu adnin din aka ce ai gidaje ne manya manya gonaki ne aka sanya manya manyan gidaje a ciki wato wa anhar ga koramu ciki lil iqamati da'ima saboda zama na dindindin ba ranan da za a ce a fita allati wa'adtahum wanda kai masu alkawari ai bi qawlihi ta'ala inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihat domin Allah ya ce anni Allah ya alkawari yace zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai jannatin tajri min tatimul anhar ko aljanna wanda koramu suna gudana ta karkashi wa man salaha min abaihim da wanda suka kyautata daga cikin iyayensu ai wa man salaha ai bil iman wa lam yafsud bil shirki wal kufri wanda ya imani ya gyaru ta hanyar imani bai bata shi da shirka da kafirci ba wannan shine suke masu addu'a waqihimus sayyi'at sannan ka kare su daga muya ai ihfazhum min jaza min min jaza'is sayyi'at ya Allah ka kare su daga sakamako mara kyau alati amaluha wanda suka aikata fala tu'akhizhum biha kada ka kama su da sakamakon wannan aiki nasu mara kyau waman waman taqi sayyi'at yawma idhin duk wanda ka kare shi daga mugun aiki a ran nan ai waman taqihi jaza'a sayyi'atihi duk wanda ka kare shi daga sakamakon mummunan aikin shi yawmal qiyama falam tu'akhizhu ba za ka kama shi ba ya Allah Allah ka samu ciki faqad rahimtahu wanda kai ma ka kaji kansa ai haithu sarartahu wa lam tafdahu wato Allah ka rufa masa asiri baka kunyata sa ba wa afauta anhu wa lam tu'adhibhu kai masa afuwa baka azabtar da shi ba ya Allah ka samu cikin wanda za su samu wannan babbar kyauta wa dhalika yin wannan ai alwiqaya min al'adhabi wa idkhalil janna huwa al-fawz al-azim wanda duk Allah ya taimake shi aka kare shi daga shiga wuta sannan kuma ya rabauta ya zama cikin yan aljanna wannan shine rabo mai girma da Allah ka samu daga cikin wanda za su rabauta da wannan rabo ba dan halin mu ba malal ayat ma'anan waɗannan ayoyi qauluhu ta'ala alladhina yahmiluna al-arsha akwai nahar guda biyu a ƙasa hamalatul arsh wato waɗanda suke ɗauke da al'arshin na afdalul mala'ika sune mafi darajar mala'iku wahum arba'a aka ce guda hudu ne wa yawmal qiyamati yudafu ilaihim arba'a ranan kiyama kuma za a ƙara masu hudu a yanzu waɗanda suke ɗauke da shi nan guda hudu ne ranan kiyama za a ƙara hudu su zama su zama takwas kenan wannan wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya aka aka ce shine wannan wa yasbahuna thamaniya sai su waye gari su takwas kenan liqaulihi ta'ala fi suratul haqa saboda Allah ya ga mana cikin wancan sura yace wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya waɗannan mala'iku za su ɗauko al'arshi ranar kiyama su takwas ne idan kuka diba kamar cikin azkar na imamun nawawi a ciki yana magana yana cewa a lokacin da yake faɗin falalalla haula wala quwwata illa billah kun san falalalla haula wala quwwata illa billah abu ne wanda Allah kada sai iyaka yawaita faɗin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da Abdullahi bin Qais wanda ake ce ma Abu Musa al-Ash'ari rahimahu radiyallahu anhu ya tarar da shi a cikin masallaci yana karanta la haula wala quwwata illa billah yace me kake cewa yace la haula wala quwwata nake cewa yace karanta ta yi ta sosai domin ita wannan la haula wala quwwata illa billah kanzun ce min kunuzil janna wata taska ce daga cikin taskokin aljanna babu wani mutum da zai sa wani abu a gaban shi ya rika cewa la haula wala quwwata illa billah fa Allah ya bashi mafita yace ita wannan la haula wala quwwata illa billah tana da kofofi tana da wurare wajen guda 100 ba daya wannan mafi karancin kofan da za a faɗi in ana faɗin ta ana mutum yana yawan faɗin ta ai mai maganin talauci kuncin rayuwa da matsatsi da damuwa da hayata da mayata maganin ne aka yar kai sai aka ce kai faɗe ta koyaushe ko za ka shiga gidanka ne ka rika faɗin ta kafin ka shiga ana so in ka tashi shiga gidanka kai sallama ka faɗi la haula wala quwwata illa billah ko so ɗaya ne zai ma maganin duk fitinan da ke tasowa cikin gidan in ka tarar ta ce kare da za ta cici maka ranar cikin nan kawai kai wannan kana shiga sai abu ya canza ina abu sai koma wani abu daban ba kuma gane ba ranar da muka yi wannan karatun a littafin sai da wani ya kira ni ya ce wallahi ya samu matsala da iyalin shi ana cewa a bari ya dawo a bari ya dawo da ya komo din har ke to kalo maganan cewa an ce a bari ya dawo kai dai kaban magana kawai kai dai aban magana ya sha so nawa ana gaya muku sirri ga shi yasa wani malam in aka hura mai wuta a gidan nan tsoron gidan ma yake ji wani fa in zai shiga sai yayi sando sai ya shiga ya ce Allah dai da ya ji wani abu ya karo da wani inna lillahi ta farka sai ta yi bacci ya shiga sai tana bacci ya fito to musiba ce mun ba wanda wallahi musiba ce ko a nemi dama ba na gaya maku wani da ya tashi ma shi fa wasu dattijai fake ba da labari su ya su buka da dattijai ka su dattijai ba dai labari ba kuka ba da labari ana maganar ƙara aure walan wani ya ce tab da suka fara ba da labari malam sai da na ji labarin da ban taba ji ba aka ce wani da suka tafi wai shi da abokin shi sai suka je maka suka so akwatuna su biyu kowa ya so za su yi aure manya-manya akwatuna har sunan su ban mance ba ban so in faɗi sunan ne amma har sunan ban mance ba ana yayin sannan sai kowa ya sau set daya shi guda daya Allah ya taimake shi da ya zo ya dage ya kai inda ya kai za a aure shi ko guda daya kafin ya kai haba malam ya rasa inda zai sa akwatuna ba kawai sai sai sai sa su a cikin a cikin silin ba ranar matar shi ta zo kawai ta zo tana zanne kawai sai ta ga alaman wani abu mu da aka sauko da akwatuna ya dawo aka ga akwatuna ya ce wa ya yi mata surprise ne dama da ya zo ya ɓoye su a cikin filin ne saboda ya mata surprise kawai yanzu ita aka yi mata ce aiko na gode da surprise din nan na gode aka ta kwashe akwatuna eh da ta zo ta je gidan kawarta ta ga akwatunan irin sa ce kai wannan akwatunan fa kamar irin to da wani abu aka yi niyan yi ashe su kai abokai su hada shi ko ɗaya da ya sau nashi wai ta je umra sai da ya bari ta tafi umra shi kuma ya zo sai akwatuna kafin ta dawo a yi aure ya aka yi ya aka yi ta ji ne ta kwanakin da aka ɗauka za ta yi ba ta yi ba sai ta dawo ta da akwatuna a falo wannan akwatunan fa ya ce surprise ne maki in maki welcome back yau da aka an ba ta su gaba ɗaya an ba ta an mata welcome back ne da ta dawo daga umra wai an mata welcome back ta kwashe akwatuna ta yi ɗaki ta ce wa dalla da welcome back ko welcome back yayi mhm welcome back a wurin a wurin da muka je wani yayin mantuwa da yar jikan shi an bashi sako wai zai kai a can zai kai zai kai Abuja ya kai wani wuri balan sai manta inda ya aje jikar da yazo ya ce akrabu kallah ni ba an bani wani sako na rasa inda na sashi yace ba ga motar da muka shigo can bai ce an diba babu na ce a daidai ba aka ce an ce motar ta fita ya ce ai wallahi dole motar nan ta dawo ya je aka kira su aka ce a dawo akwai kayan shi da da ya dauko jikan nan na ce an ganta ya ce an ya ce ai wallahi da ba a gane kayan nan ba ba ni zuwa daurin auren nan kaga dai dalilin shi na zo ko ce ina za ni daurin aure sakon hajiya ne ce ina shi ina zama lafiya in ya zo yadda sakon hajiya a yau gaba ɗaya ba bacci ya yadda sakon nan to a ga hajiyan nan to shi yasa sai a rika yin la haula wala quwwata in ka zo shiga gida kafin ka fito daga mota ka tsaya kai kaman so uku sai ka fito kai kai kai kai tai eh maganin fitina ce tana maganin tsautsai in ka kara sosai ma haka ina fila raka biyu ka shiga gidan eh magabata ka suke yi malam sharrin su ba kadan bane ba su da dama eh eh to gaji ko eh na ji shi na ji na ji shi to aka sai kai tayi kai tayi kai tayi lawala wala kotan nan sosai ka rike ta sosai kana samun damuwa zaka samu mafita sosai da yawa kaga kai Allah ya taimake ka ba da zata da kai amma in ka bari sharrin su babba ne fa Qur'ani da kai shi yace inna kaida kunna azim malamin mu yana karantar da mu yana cewa kuma kuma nan wanda suke makaranta da can irin ta da ai ana karantar da littattafan Hausa ana koya mutane abun nan ba aka ce a ciki aka bada labari za a karanta littafi kulbana banna wane ne wane ne magana jari ce wane ne da aka karanta littattafai wannan tsalle daya rawan bagaja wane ne wane ne duk dai Iliya mai karfi mai karfi wane ne Indo Ajana kuma dawa dan Ramu duka ga sunan duk an ka karanta lokacin primary ana karantawa a ciki aka ce wani ya ce shi ba zai aure ba sai ya gama sanin sharrin mata gaba daya shi ba zai aure ba sai ya gama binciken shi aka ce ko haka ya tafi yayi ta neman ilimi yayi ta neman ilimi malam sai da ya gama ya dawo ya gama tara karatun nan gaba daya ya dawo sai zo wani gari kawai ga wata yarinya kyakkyawa tana ɗiban ruwa a rijiya yayi mata sallama ta ki ansa yayi mata magana ta ki cewa komi kawai ta sun koyar da kanta shine ya matso kusa ya ce haba yan mata ina taimaki magana ko ki ansa maki abin nan tai shuru tai banza da shi ya ce kawai ya ce shi kenan ya ce amma dai sharrin ku ba abin da ban sani ba nan na roƙon ki ne ki zan bani ruwa in sha in ba doki na amma kin yi shuru saboda sharrin irin na to ni sharrin ku in ba irin wanda ban sani ba sai ta dago kai ya ce kin ga dinnan buhun nan da kika gani duk sharrin ku ne ba abin da ban sani ba game da sharrin ku in kin ki ansa ma na san sharrin ku ne in ma kin magana sharrin ku kawai da ta yi shuru sai ta ce yanzu nan dishirin mu ne ya ce ana magana ta kawo mu gani kawai sai ya ɗauji kai ya miƙa mata ya ta jefa ta rijiya ta ce wannan ka san shi daga yanzu gaba ɗaya komi ya koma zero domin dai ta wada ta shiga rijiya daga nan sai mi littafi abu ya ƙare to malamin mu da yake gaya mana wannan bayan ya gaya mana wannan sai ya ce ya taɓa faruwa wani yana gardama shi da irin tsohuwan nan ana hira da ita ana jayayya ita da wani matashi tana ta ka kiyaye mu yana ta hawa mama ai sharrin ku mata mata ba abin da ban sa tace kai dai ka kiyaye mu ka dai san wanda ka sani yace ka kiyaye mu tace ka dai san yace tace yace sharrin ku mama mun san shi an karantar da mu mun tace kai dai ka kiyaye mu nace ma yace to shikenan naji ba dade ba tace kace ka san sharrin mu duka yace ba abin da ban sani ba tace mhm kai dai ka kiyaye mu can ba sai ta tashi ta nufi wajen rijiya ba kawai ta ce mai zan sha ruwa zo ka dan ɗebo man ruwa to in sha mu je mu ci gaba da gardama mu ci gaba da magana ya ce to yana zuwa ya ɗebo ruwa a guga kawai da ta an shi gugan nan kamar za ta sai ta kifa kanta ta ce wayyo Allah ya kashe ni sai yaranta suka taso suka rugo da sanduna za su kwakwala mai ya ce ta ce kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ni ne jika kaina sai ta kalle ta ce da na ce kai ka jika niya za su yi ma ko kuma gane ba ta ce na na ce su kai ka kwara min ruwan nan da ya za su yi ma kake gani sai saboda aka kiyaye mu baka san mu baka san mu ba to saboda aka abun nan ne akwai wani littafi da wani malami ya rubuta ba zan faɗi sunan littafin ba amma dai na larabci ne sai aka zo gaban wani khalifa sai aka zo ana hira sai aka kira wani ana ce mai bahlon sai aka ce ya ce shi abun nan ya san duka sharrin mata sai ta ce duk wanda ya ce ya san sharrin mu gaba ɗaya to shine mafi rashin sanin mu ba kuma gane ba ta ce duk wanda ya ce ya san sharrinsu to rashin sanin su ne ya sa ya ce ya san su ma gaba daya wato rashin sanin ne ya sa ya kawo haka da ya sani da ya san su yadda ya kamata zai iya cewa sai dai ya san iya abin da ya sani amma rashin sanin shi shi ya sa ya ce ma ya san sharrin duka rashin bai ma sanin ba ne shi ya kawo wannan inda ya san sharrin sosai to zai ce ne sai dai iya abin da ka sani kama fama maganar sa ake baka da mutane su koma can wani ya ce shi ma jiya an mai kaza ba ruwan mu kaje kaji da kanka kowa ya ji da nashi faɗa mu kowo dai mu gogorin da balai ko ke ba mutane addu'a mu je mu samu addu'a ya fi ba mu amma dai muhimmancin abin la haula wala quwata ya kawo magana to shine nan sai aka ce shi mai imam azkar na imamun nawawi kada mu zama mu ma faɗi dalilin kawo maganan ba sai aka ce da aka yi al'arshi aka gama tunda halitta ce wadda Allah ya yi sanda ya ga dama da babu al'arshi da ba kowa ba komi sai shi kawai tabaraka wa ta'ala to da aka halitta al'arshi sai aka ce ma mala'ikun da aka sa ma'aikatan sai aka ce su ɗauke shi su ɗaga shi su ɗaga sai suka ce ya Allah ya zamu iya ɗaga shi bayan wannan shine mafi girman halitta cikin halittun kawa ne mu ko mun taru ba za mu iya ɗaga ba aka ce su ɗaga suka ce ba za su iya ba aka ce su daga suka ce ba za su iya ba sai Allah ya ce musu to ku ce la haula wala quwwata illa billah ku daga da suka ce la haula wala quwwata illa billah sai suka daga to wannan shi yasa malamai suka ce babu wani abu da zai ma wahala ka yawaita yin la haula wala quwwata illa billah in dai kana hararo ma'anan da gaske har zuciyarka ka yarda la haula wala quwwata illa billah din face Allah tabaraka wa ta'ala sai ma maganin wannan duk abinda ko zaka nema bai kai girman al'arshi ba to waɗanda ko suka ce la haula wala quwwata sai da suka samu iko suka daga al'arshi to kai menene zaka zo dagawa ma wahala wanda ya kai wancan girma ka ce la haula wala quwwata illa billah shikenan shi yasa cikin wancan addu'an da muke karantawa Allahumma inni wala tu'in alayya ai a wurin wurin a sai da aka ce Allahumma inni atabarra'u ilayka min hauli wa quwwati sannan bayan haka nan wa altaju ilayka bi haulika wa quwwatika sai ka ce sannan ka ce Allahumma inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya sannan bayan haka nan wankurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassir alhudali wansurni ala man baga alayya rabbi ja'alni laka dhakkaran laka shakkaran laka rahaban laka mitwa'an laka mukhbitan ilayka awahan muniba rabbi taqabbal tawbati واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني وهد قلبي واسلل سخيمة صدري aka ce wanda duk ya nemi Allah da wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai biya mai duk bukatunsa da koma roƙo bai yi ba abubuwa ne ciki har guda ashirin da biyu min jawami'u kalimu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matukar muhimmanci kafin Ramadan din nan ya kare ya zama koso ɗaya ka iya yin wannan addu'a sannan aka ƙara zuwa aka gaya mana wata aka gaya ma abu umama albahili aka ce wannan addu'an idan ka ga mutane harinsu kowa ƙoƙarin ya samu kuɗi yake ya tara kaza ya tara kaza kai ƙyale su yi abin da ya baka abin da ya fi wannan ka ce allahumma um, allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaimu magfiratik وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب شكرا waɗannan addu'o'i suna da gayatu ahammiya musamman a cikin waɗannan kwanaki mun yi magana daga cikin muhimman ayyukan da ake so mutum ya yawaita a ciki nan addu'a tana ciki saboda addu'a usilahul mu'min sannan wa amnun lil mu'min sannan wa imadun lid-din wa nurus samawati wal ard idan mutum yana yin wannan yayi babban abu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu to waɗannan sune nahar na farko kenan sai na biyu aka ce qala mujahid ay bainas sama'is sabi'a wa bainal arshi sab'una alf hijab ka subhanallah tsakanin sama ta bakwai da zuwa al'arshi akwai hijabi shamaki shamaki shamaki shamaki saba'una alf dubu saba'in kafin a ce aje jikin al'arshi kenan sai da aka sa hijabi na ɗaya hijabi na biyu har dubu saba'in aka sa hijabu nurun akwai hijabi na haske wa hijabu zulma da na duhu wa hijabu nurun da na haske wa hijabu zulma haka ake ta tafiya in an sa na duhu an sa na haske in an sa na duhu an sa na haske kai ka san cewa shi yasa babu halitta da take iya zuwa wannan wurin sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa da aka tafi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka je saman bakwai jibrilu da ya kai wurin sai ce to an zo iya inda aka tsaida mu babu wata halitta da ta taba wuce nan wurin sai fa yau kai da aka taho da kai saboda haka zaka wuce ni kuma sai ka dawo ka tadda ni a nan wurin ba ba mu izinin wuce nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya fito ko so da aka waɗannan su ne gayatu ahammiya da mutum zai gane cewa lalle manzon Allah girman shi Allah ya bashi daraja muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ka raya mu muna mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi rayukan mu muna mabiyan sa ka tada mu tare da shi fi zumratihi bi mannika wa karamika innaka waliyyu zalika wal qadir alai so da aka waɗannan su ne na na a ina ta ba ce komai ba inna lillahi wa inna lokaci ya kare to shi kenan amma da an zo wajen wa adkhilhum mana an gama tasbihi an yi kashi na biyu kenan a zo nan a yi hakuri a zo nan a raba biyu in mun zo gobe mu ƙara samu ɗaya wani sauran yayi yayi haka din yana da kyau kuma ayyukhbiru ta'ala Allah yana ba mu labari an azamatihi game da girmansa wa mujibatil imani bihi da kuma abin da ke wajabta ai imani da shi wa bi ayatihi da ayoyinsa wa tauhidihi da kadaita shi wa liqa'ihi da kuma haduwa da shi mu yadda da wannan fa yaqulu alladhina yahmiluna al-arsh sai yace waɗanda suke dauke da al'arshin nan ai arshuhu min al-mala'ikati na mala'iku kal mala'ikati alladhina yahuffuna bi arshihi al-jami' kaman wanda suke kewaye da al'arshinsa gaba ɗaya dukkansu yusabbihuna bihamdihi bihamdi rabbihim suna tasbihi da gode ma ubangijinsu ay tasbihan maqrunan bilhamdi wanda tasbihi ne wanda yake yana hada suna cewa subhanallahi wa bihamdihi bi an yaqulu subhanallahi wa bihamdihi wa yu'minuna bihi sannan kuma sun yi imani da shi ay yu'minuna bi wahdaniyatihi sun yadda Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa adamil ishraki fi ibadatihi sannan ba su hada shi da kowa wajen bauta wa yastaghfiruna lilladhina amanu sannan suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani akwai na harcen qila hadha ma'tufun ala mahzufin wannan an hada shi akan wani abu da aka share taqdiruhu wa yunazzihunahu suna tsarkake Allah tabaaraka wa ta'ala amma yaqulul kafiruna akan abun da kafirai suke faɗi na cewa yana da ɗa ko yana da mata wa yastaghfiruna sannan suna neman gafara shine a ciki amma ba a fito da shi ba lilladhina amanu ay li rabitatil imani allati rabatat bihim saboda alaka ta imani wanda ya hada tsakanin su wala alla hadha sirr fi dhikri imanihim dalilin da yasa aka ce wata ila abun dalilin ambaton imanin su da aka ce masu imani la'anna almu'minina ikhwa domin ai mu'mine yan uwan juna ne saboda haka tunda sun yi imani sun zama yan uwan mala'iku kenan wastighfaruhum huwa talabul maghfirati min Allah wannan istighfarin da suke nema suna yin istighfari ne dan su bude kofa suna neman ma wasu alfarma a wurin Allah to bari su yi wani abu da zai bada wannan alfarma suna yi kenan ay min Allah lil mu'minina min ibadihi daga mu'mine daga cikin bayinsa suna neman masu rahama wa huwa ma'ana qawluhu rabbana shine ma'anan da aka ce rabbana wasita kulli shay'in rahma ya Allah komi ka kewaye komi daga wannan abun nan dinka ka kewaye komi naka ka kewaye shi da rahamanka da komi naka ka kewaye shi komi naka yana nan tare da rahamanka wa ilma ay yaquluna mutawassilina ilayhi suna cewa suna masu kamun kafa zuwa gare shi subhanahu wataala bi sifatihi da sifofinsa rabbana wasita kulli shay'in ilman rahmatan wa ilma ay ya rabbana ya ubangijinmu wasi'at rahmatuka wa ilmuka sa'iral makhluqati rahamanka da ilminka ya kewaye sauran halittu faghfir lil ladina tabu ka gafarta ma waɗanda suka tuba ai ilaika suka koma zuwa gare ka da tuba fatara ko shirka suka daina shirka wattaba'u sabilaka suka bi hanyanka kenan sun babbanna sun koma kan daidai allazi huwal islam wanda daidai din nan shine musulunci kawai wan qadu li amrika suka bi umurninka wa nahayika abinda kace a bari kuma suka bari wa qihim azabal jahim ya allah ka kare su daga azabar wuta ai ifazhum ai ya rabbana min azabin nar ya allah ka kare su daga azabar wuta akwai na harcen wurin nan ba na hudu shine abin da aka ce ai rahmatan ai mansubun ne ala tamyizi wa ilman shi kuma ma'tufun alayhi wa tamyiz mahmulun an fa'il idh taqdiru wa sa'at rahmatuka wa ilmuka kulli shay kulli shay rahman kada ilmin ka sun kewaye komi saboda haka Allah ka kare su daga wannan ka kare su daga wannan azaba wa adkhilhum jannati adnin allati adnin ka shigar da su aljanna ta dindindin wanda kai masu alkawari ai iqamatan man dakhalaha wanda ka ce duk wannan wurin zama ne wanda man dakhalaha la yakhruju minha duk wanda ya fita ba zai fita ba zai wanda ya shiga ba zai fita ba har abada wala yanbaghi anha wala yabtaghi anha ai haulan kuma baya neman ai masa wani canji likamali na'imiha saboda cikan ni'imanta wa wafrati sa'adati fiha sannan kuma abun arziki in an shiga wurin arziki an gama samun arziki Allah ka sa mu ciki man salaha min abaihim wa azwajihim da wanda suka kyautata daga cikin iyayensu daga cikin waɗanda suke abin na abokan aurensu da zuri'arsu ai wa adkhil kadhalika man salaha bil imani wat tauhid ka shigar da duk wanda ya kyautata wajen imani da tauhidi min abaihim wa azwajihim wato daga cikin iyayensu da abokan aurensu wa zurriyatihim da zuri'ansu fa alhaqhum bi darajatihim ka hada su da darajojin irin waɗannan liyakunu ma'ahum saboda su zama tare da su wa in qasurat bihim amaluhum ko da ayyukan su basu kamo su ba wa qawluhu aw qawluhum innaka antal azizul hakim lalle kai kan tabbas Allah kai ne mabuwayi kai ne mai hikima wannan tawassulun aidan ilaihi ta'ala wannan shi ma an ƙara kamun ƙafa ne wurin Allah bi sifatai al-izzati wal ghalaba ta hanya an yi masa abin nan tawassuli da sifofi guda biyu na buwaya da rinjaye wal qahr da kuma iko akan likullil makhluqati dukkan halittu wal hikmatu ay al mutajalliya fi sa'iril kainati da kuma hikimomi waɗanda suke a fili a sauran halittu gaba ɗaya saboda haka an gama addu'a gaba ɗaya wannan ita ce babban addu'a da mala'iku suke ma mutane muna fata Allah ya sa mu ciki to falnaktafi bi hada muna iya tsayawa nan sai wa qauluhum in qaddara Allahu lil baqa wa asil bi idnillah na'am sai lokaci ya na'am na'am shikenan a tsaya nan sai gobe insha Allah ta'ala sai mu karasa an raba tsakiya an ki tsayawa can baya an tsaya an yi raba an yi an yi compromise na bai addu'a ba da na me su matan oh wai a gaya masu su masu ta ce eh ai baban mata ya ce su ba ce kowa ya ce ai ta akai kowa ya ce duk wanda ya ta yi an ce ba za ka dai yau kuma matan wai saboda baban mata da nan ai su ma mazan na dukan su ko eh eh saboda haka ku ta ce ala haula wala quwata dai da muku baban mata da ne ya ce wai ba compromise ba eh dai dai gaba karatu a ba an faɗi maza su maza ne kare za su ta ce ala haula wala quwata su matan ba a ce su ce ba kowa ya ce saboda haka wanda diya yawaita cewa aka ai babba ta gaskiya babba ta kai ka cika babba ta an baka wannan kujera sosai ba hamayya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أوقظنا لتدارك بقايا رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم